Fatiha da salatul fati. Ya kana da. Innaka anta samiul alim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهويكم واعلموا أن الله يهول البيت ويهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهجرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالسفر يا أيها الذين آمنوا ya kuwa yin daukar imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama istajibu lillahi fa amsa wa Allah wa lir rasul da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idza da'akum idan bi ta'ati ku amsa musu da bi idza da'akum idan ya kira ku lima yuhyikum da abin da zai raya ku min amru dini yana na daga lamarin addini da annahu sababul hayati domin amsa wa Allah amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin lamarin addini shine sababin rayuwa al'abadiyya ta har abada ya isa a ga girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya sai Allah ya ce ya ku mu'minai istajibu lillahi ku amsa wa Allah wa lir rasul ku amsa manzo Allah idza da'aku in ya kira ku ba in ya kira ku kaga kuma biyu aka faɗa ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza da'aku in ya kira ku kaga ce, a'a, Allah za a ce to in Allah ma yayi kira wallahu yad'u ila dayr salam to manzo Allah ma ai yayi kira kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'a to ka amsawa an ce daya duka sallallahu alaihi wa sallama shi ne Allah ta ba wannan istajibu lillahi wa lirrasuli shafa'i kenan idza da'akum mutibi kenan wannan ya isa girman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka wani mai hutuba da ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fito ba to bai faɗi yanda Qur'ani yake faɗa ba sai ce man yudi Allah wa rasula fa qad rashad wanda ya ba Allah ya bi manzon Allah ya shirya wa man ya'ati bima wanda ya sabe su bi na manzo Allah ya ce bi ka kadibul anta tun da kai kai kashi ba haka Allah yake faɗa ba shi ne zo na wajen dandakewa ake yi dandakewa ake yi idza da aku wato dimayi biyu ku ko da abin da zai raya kuma amri din na daga lamarin addini لأنه سبب الحياة دوميشي سبب الرأيوة الأبدية تها أبدا واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشروا ولموا في سنة تذكروكما أن الله يقول بين المرء وقلبه ألا ينا تريوا تكان المتن دزوشي أنت فلا يستطيع متن بذي إياه بأن يؤمن إيماني أو أن يكفر أو يكفر إلا بإرادة السير إيمان الله وأنه إليه تشرون Allah tabaraka wa ta'ala duk gare shi ne za a tara ku fa jazi ku ya saka muku bi amalikun da ayyukan ku wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu in kun kasa ku ji tsoron fitina wata ku fitina kan ku ji tsoron fitina in asabatu wannan fitina in ta same ku la tusibanna alladhina zalamu minkum kasa kan ba za ta samu inda suka jawo ta ba sai ta haɗe kowa da kowa Allah ya kiyaye mu a ji tsoron wannan fitina bal ta ummu sai ta haɗe duk da baki ɗaya kowa da kowa wa gaira wanda wa'inda ma suka tsokano ta. Wacce ka'uha yadda za mu ji tsoronta mu kiyaye ta bigin kare muci buha mu ji abin da ya jawo ta minal munkar na daga abinci. Haza wannan aya la yunafi bata kore faɗin Allah ba wala taziru waziratun nuzra ukra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata. To amma fitina ba irin wannan bane fitina mutum ɗaya zai tsokano fitina duk da haɗe ka kafin gaba ki Allah ya kiyaye mu. da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci wanda zai so kano fitina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa alfitina na'imatun fitina tana barci la'ana Allahu man haifaza Allah ya la'anci wanda ya taso ta saboda wanda ya je taso ta mutum ɗaya ne zai iya taso ta zo ta haɗe duniya diga da haka to gwamnatin ta gwamnati ya taso ta nan da nan ta rike hannunsa dan da misalin mutane misalin yanda manzo Allah ya kafa sallallahu alaihi wa sallama misalin mutane ne suna cikin jirgin ruwa jirgin ruwan yana da gidan ƙasa yana da gidan yana da gidan ƙasa yana da gidan sama to yi kenan to ko duk in mutan gidan ƙasa din nan za su ebi ruwa sai sun tako wata takala sun hawo gidan sama din nan sun zo sun shige mutanen nan na sama shi kenan sai mutanen nan sama suka ce kai duk kun dame mu mu da zuwa suka ce "Ah, to shi kenan ai mu ba wajen da za mu ebo tun da mun dame ku wani mu je mu huda ƙasan jirgin mu dinga ebowa ta nan kaga yanzu idan mutan sama nan suka kyale na ƙasan nan suka huda ƙasan jirgin nan ya za a yi kenan ai ta sai a halaka duk gaba ki da sai dai su rike hannun ja'a ku zo ku ta riba da a sama ja'a ne to hakan aka bari aka tsokano fitina mutum sai sai tsokano fitina da za ta haɗe ƙasa gaba ki da Allah ya mana magani abu sa'alur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama anuhu lakum yanzu ma halaka wa fina salihuna akwai bayin Allah mana garta waliya a cikin mu kana na'am ita barai kuwa idza kasura al-qabasu idan barna ta yawa shikenan sai mun bayin Allah ma su ta buga addu'a ma a ci karba duk da baki da yanzu dai ji ba yanda ake tsoron mai dubu ake ganin in an tare addu'a shikenan yanda ake tsoron da ake ganin in tare addu'a ya sun san kaza kaza amma an wulakanta bayin Allah ciki an tsaro suna ciki gashi nan an yi addu'a ma an yi addu'a ma kamar a banza kaga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga gashi nan mun gani kuru kuru duk da baki da to shi kenan in barna cewa salihan ma sai ke addu'a ba kuma shi kenan a gaba a ba ta tafi ba yi hula kun duk sai a halaka jama'a ce gaba ki da wa yau a suna sai dai kuma ranar tashi jama za a tashi kowa alani ya fi yin abu saniyoyinsa وأعلموا أن الله شديد العقاب sani wa alamu ku sani Allah ubangiji shadidul iqab ya sananin hukuma ne da man kalafa hu ga wanda ya saba masa واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات la'allakum tashkuru waskuru ku tuna in antum qalilun lokacin da kuke yan kadan mustab'abuna raunana fil ardi akan kasa fi ardi makkah ku musulmi ku tuna lokacin da kuke raunana yan kadan a makka takafuna kuna jin tsoro an ya takaffa ku mun nasu kan mutane su kauce ku takafuran ma su kauce ku ya ku su ku mu takafur al-kufaru takafuran ma su rike ku bi sur'atin da sauri ai su kauce ku fa'awa kun sai Allah ya taro ku ilal madinati zuwa madina وأيدكم ألا يترفسوكم قواكم يترفسوكم بنصره تتيمكم يوم بدر رانا بدر بالملائكة كملائكة ورفعكم ألا أبرتاسون طيبات الغنائم ألا يباكم غنيمون لعلكم تشكرون خوفا غودي مكا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا كنتم كجيمان تألا دمنزع الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا الله كفها إن شاء الله والرسول كفها إن شاء من الله صلى الله عليه وسلم يا لايك إيها إن شاء الله تبارك وتعالى أنها إن شاء من الله صلى الله عليه وسلم كها إن شاء الله تفكها إن شاء الله من الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأن آية نزلت تاسوكا في أبي لبابة cikin sahabi da ake ce masa Abu Lubabah al-Ansari mutumin Madina ne Marwan bin Abdul Munzir sunansa kenan Marwan dan Abdul Munzir بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ila bani quraizata zuwa bani quraizata yanzu ala hukumi dan sauka abu ta hukuncin sa hatta sharuhu sai bani quraizata suka shawarci wannan mutum fa ashara lahu sai musu ishara qalu lahu suka ce da shi kai fa hukumin nabi ya kake ganin hukuncin annabi cikin mu qala lahum hakaza sai ya musu ishara da wuyansa ya nuna hukuncin annabi hakaza yanka kuje wato sababin wato wannan kissa su bani quraizata suna daga cikin yahuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu yahuda wajen guda uku kabiloli manya manya a Madina kuma kowanne yana da birnin sa akwai quraiza akwai naziru banin naziru akwai akwai quraiza akwai banin naziru to da da ɗaya kabila ta quraiza ta ta wato yahudawa to manzo Allah ya sulhu da su kar su taimaki makiyansa quraishawa su yake shi shi ma kuma bai taimaki makiyansu ba kowa ya zaman sa lafiya duk sun zama ɗan ƙasa kowa ɗan ƙasa ne kamar yadda muke ganin mutum nan da kowa addininsa daban amma duk in mun zama ƴan ƙasa duk da baki da wannan wasiƙa ta zaman lafiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan to shikenan to banin nabiru suka rawayi alkawari manzo Allah ya maganin su ya kore su sallallahu alaihi wasallam haka wato su kuma Quraiza da aka yakin Uhudu suka ga abin da ya samu da aka yakin badar ya suka ji tsoron manzo Allah suka ce wannan shine annabin nan wanda Allah yake faɗa ba gashi Allah ya bashi nasara ya bubbuge makiyansa ba amma kuma da aka yakin uhudu suka ga an shawo ya tafi da kai da Allah duk ƙarya ne ma ba ma shi ne ba duk ƙarya ne ma ba ma shi ne ba to sai manya manyan su to huyayi zina a kadabu da manya manyan su suka tashi suka tafi wajen mutanen maka suka ce abu sufyanu ku kadai ba za ku iya maganin muhammadu ba mu kadai ba za mu iya maganin muhammadu ba nasara ma su kadai ba za su iya maganin muhammadu kuma mu haɗa ƙarfi da ƙarfi ne maganin sa ne maganin sa abu sufyanu ya ce ma Allah da ba abin da muke ne to amma kuma ku ku yahudawa kun fi son sa a kanmu saboda kuna cewa ku masu littafi ne shi ne littafi ne to wai mu da shi waye gwani suka a hada a hada ai kun bi shi Eh, wannan bauta kun da wai ai tasu wannan yana cin abin da ya yahudawa ai ba a hada ba shi kenan abu sufyan ne ya yadda aka hada karfi da karfi kuma duk aka ɗebo hayar yan daban larabawa hadishu da wane ne shi ne aka yi ta tarkiya da zuwatul ahzab yakin ta tarkiya to shi kenan aka aka suka abu kuma nasarar najeriya duk suka tafi yaki ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan da mun karanta shi kun ji biyan da aka yi shi kenan ana cikin wannan bala'i kuma suka warware alkawari kuma suka bude kofa bayan manzo Allah ya alkawari da su shi kenan sai da Allah ya watsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hazabu ta tankiya din nan taron dangi din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida da safe har an soma wanke masa gashin kanta har an wanke kai rabi ba a wanke rabi ba sai ga jibril ya zo masa da cikin kayan yaki ta Muhammadu ko hakun cire kayan yaki ne manzallarsa to akwai wani yaki ya ce kurai da kamana Allah ya ce ai kurai da manzalla ya fito ya ce duk wanda ya yi imani da Allah da manzo Allah kai ya sallaci la'asar sai a bani kurai da sai a bani kurai da shi kenan haka su kani da wakai kuma duk gaba ɗaya aka tafi bani kurai juri ya ce ka gan ni na yi sam sai dai ku same ni akan hanya shi kenan manzo Allah ya ta sallallahu alaihi aka zo aka kewaye su kwana wajen goma sha biyar ko wani abu sun kukkulle kofofinsu to duk manyan yahudan duk sun zo su huyayi bina aka ɗau duk su sun shiga cikin su bani kurai da ɗin duk gabaki da shi kenan Allah ya jefa lazani a kansu sai suka ce to a kirawo musu wannan abokinsu ne a jahiliya to mutanensa ne shi abu lubaba ta dinnan a kirawo su shawarce shi shi kenan wannan lalle to kai sun ce kai za su shawarta to ba sai ka san hikima yanda za ka yi duk gabaki da ya ga su shawarce ka to shi kuma abokansa ne da suka shigo sai suka ce a sa masa yara da mata duk a gaba yara da mata su dinga kuka a gabansa duk a sa masa shi ma aka yi man makirci da bai sani ba yana shigowa yara da mata duk suka sa kuka shi kana ya rika sai suka ce yanzu ya rike ganin yanda za a yi ne yanzu in muka yarda muka buɗe kofar mu muka zo hannun Muhammad ya zai yi da mu ne yace kai ni dai na ga haka zai yi da to kuma a cikin anan sai ya san ya ha in Allah ya ha in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya fita sai ya masallaci ya tafi can madina ya yi masallaci ya je ya daure kansa a jikin gishi ya ce wallahi ba wanda zai kwanta shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya kace da ya gadda zo ba wai ya labarin abalu baba ne labari ya zo ai abalu baba yana can masallaci ya daure kansa ya ce ba wanda zai kwance shi sai kai manzo Allah ya ce to da ya zo waje na na gafarta masa a tun da ya je masallaci ya daure shi kuma ba wanda ya sai kwance shi sai Allah kuma wannan lamarin sai na wajen Allah ba ruwana shi kenan haka ya zauna a masallaci sai dai lokacin sallah mata ta zo ta kwance shi har kwana shida ba shi ba sha har kunnan sa ya so ya tafi ganin sa ya so ya tafi to sai da kuma aya za ta zo nan gaba Allah ya saukar da tubansa a ɗakin sai da ummu sallama ta ce ya rasulullahi imma da asuba ta ga manzo Allah yana dariya ta ce ya rasulullahi Allah ya sa baki ke dariya lafiya ta Allah ne ya saukar da tuban abalu baba ta ce mabishara ma zai ce mabishara kallon zai ce abalu baba Allah ya saukar da tubanka duk gaba daya kowa ya zura da gudu so yake ya kwance shi ce ai na alƙawari ba wanda zai kwance ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai da Fatima ta yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kwance shi yace to ke dai da na alƙawari ba wanda zai kwance ni sai baban ka shi manzo Allah yana kusa yace ai tsokar jiki na ce tunda ta kwance ka ni na kwance ta sallallahu alaihi wasallam sai kenan can shi kuma shugaban Quraiza duk gabaki daya shugaban Quraiza to ya gaya musu to yanzu ɗayan uku ku yanzu kun tsokano Muhammadu gashi na ya kewaye ku to ɗayan uku in ma dai duk mu kashe matanmu da yaranmu yanzu mun saba mu ba kowa a gida ba mu fita da takobunan mu a buga fa Allah ya hukuncin da zai da Muhammad ya yanzu mun kashe ƴaƴanmu da yaranmu ne rayuwa to ɗaya kenan kace to mu fita mu bi shi dukkan mu mun san annabin Allah ne girman kai ne kawai hana mu mu bi balaraba mu bi balaraba Allah ba zai yi wannan ba ke to din kenan yake to na uku kun san yau daren asabar gobe asabar Muhammad ya san ba ma yaki ran asabar ba ma taba asabar yanzu ya shagala to mu fita ne musu har daya suka ce mu taba asabar din bayan an mai da iyayenmu gulaluka da suke ce ku dai kun gan kunna har abada ba alheri a cikin ku shi nan ku zauna to suka gaji dai suka gaji dai suka ce to yanzu sun yarda da hukuncin sa a ne ma'az na daga cikin sahabban manzo Allah manyan mutanen Madina to shi kuma a yakin Kandaku an harbe shi a jijiyar rayuwarsa a kulu jijiya idan an taba ta shikenan dan adam zai iya mutuwa ita ce wanda da za ka dan buge a bango ka taba ta sai ka jikin ka iya hawan irin matsayi kamar wuta ta ta kama kai ta ake cewa a kulu duk cikin na ada akwai ta to an harbe shi a wannan akulin jini zai zuba yace Allah karka karbi raina har sai na ga yanka kai da bani kuraiza Allah ka karbi Allah ya rike wannan jini to su kuma haɗari da suka ce shi zai musu su ce annabi ne zai musu hukunci halin ka zai musu sallah amma duk sun ki suka ce wannan sa'adobi ne ba'az zai musu hukunci shi manzon Allah ya sa a ɗauko shi aka tafi da jaki aka je aka ɗauko shi yana masallaci wajen wata baiwa Allah tana jiyarsa aka je aka ɗauko shi manzo Allah sallallahu aka zo aka fito mutanen Quraiza sun ce kai za ka yi musu hukunci yace yanzu duk abin da na faɗa ya yi inda sun fa wala ma lamari duk abin da ka faɗa sai ya nuna inda manzo Allah yake zaune yace hannan wajen ma in na faɗi magana Allah ta hannan wajen ma in na faɗi magana ji ta yiwu inda manzo Allah aka ce ai ta yiwu ta yiwu yace to na hukunta duk wanda zai iya ɗaukan makami a cikin sa aka shi a rabe matansu da yaran su manzo Allah ya ce Allahu akbar wallahi ka hukunta abin da Allah ya hukunta a kan saman bakon ba sallallahu alaihi wasallama don aka kirge masu iya daukan takobin su mutum wajen ɗari bakwai ne da waye da tsayin na ali da zubar rujuna a wani su suka da ciwon su aka yi rami a waje ki aka da ciwon su duk da baki daya shi wannan kissa Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a nan wajen ya ayyuha allazina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah la takunu Allah takuha in sha Allah war rasula فقها إجمال ذا الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نزلت في أبي لبابة كافو كاتك أبي لبابة مروان بن عبد المنذر شين مروان كان عبد المنذر فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة من قال لا أيش إذوا بني قريظة لينزلوا على حكمه كان سوف أحكم تنسى فاستشاروا جسد المشاورة فأشار لهم سيد شاورة غريسو قالوا له سكتي لشتاء حكم النبي يكتب جنوه كنت عن نبأ كتبه qala lahum hakaza sai ya nuna musu yake kun ga yanda hukuncin sa yake ya nuna ma'ana yanyanka ku ga ashara lahum ya nuna musu anna hukuman nabi hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama huwa zabahu shine yankawa da anna iyalahu domin iyalin sa wa malahu da dukiyar sa bihi yana cikin su ala sai yake ma atmamtul kalimata wallahi ban cika wannan kalma ba hatta ka urdu hannatan an yukuntu Allah naha insha Allah wa rasuluhu naha insha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faja'a sai ya zo wara baɗanar sau ya ɗaure kansa bisa warin masjid da ginshikin masallacin ka shiga masallacin wanda Allah za a ga tariyarsa a balu baba za a ga ginshikin a balu baba yana na an rubuta a ciki. Wa ƙala yadda la ya hulluhu ba wanda zai kwance shi illa rasulu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi mai tsaya da aminta Allah. A nazarar fi haƙi sai aya ta sauka a cikin haƙƙinsa wannan aya ya yi wallazi na amuru la takunu Allah wa rasulu wa takunu amanatukum ko wa takunu amanatukum in kun ha'inci Allah kun ha'inci manzo Allah to kun ha'inci amanar ku ne ba Allah da manzo Allah fa sun amince muku ma atumin da abinda aka amince muku alaihi ina jin na daga aqili wa antum ta'lamu daga shi ku kun san da wannan amana an amince muku amma ku ha'inci Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah indahu ajrun azim dan dukiyarka ko dan iyalinka da kake wancan gari ka ha'inci Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa'lamu fi sani annama amwalukum dukiyoyinku ba wa auladukum fa da ƴaƴanku su kuma fitina ne kun gare ku sadatu masu tsarewa ne an umurul akhirati da hali da lamarin lahira wa anna Allah shi fa Allah inda hu ajrun azim la da mai girma yana wajen sa shine aljanna fala tufawutuhu kakku yarda aljannan nan ta tsere ce mu ta tsere muku bi mura'atil amwal dan kula da dukiyoyinku wal auladu da ƴaƴanku wal kiyanat da ha'incin Allah da ha'incin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ajilin dan su yayin nan naku ونزل آية لزوها تاسو كفي توبتي أتكين توبانسا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يا أيها الذين آمنوا يا كون دوك إيماني da abun da ba baka aiki in tattakullah in kun ji tsoron Allah bil ina ba kun koma zuwa ga Allah dan adam zai iya yin zai iya tafowa to da mutum ya tabo kuma ya san shekan kuma ya gare shi kuma zama zai koma zuwa ga Allah ya tuba ka kuma ya girman kai ya zarci to in kun ji tsoron Allah bil ina ba da koma zuwa ga Allah ya ga Allah kurkurɗana Allah zai sanya muku bai rarrabewa bai na tsakanin ku bai na mata kafuna da abin da kuke tsoro fatan juna sai ku tsira wai ka tsira an ku Allah zai kankare muku sayyi'ati kun zunuban ku wai ka tsilla kun ya gafarta muku zunuba kun zunubun ku والله ذو الفضل العظيم Allah ma abocin falala ne mai girma falamma na jalar yayin da wannan aya ta tuban amalu babar ta sauka جاءت فاطمة سيسي دا فاطمة زهرة تزو فهلت سيتا كنتي أبالو بابة فقال سيتا كنت أتكنت دا نايران سوى الله إلا نبا وانت زي كنتني إلا النبي صلى الله عليه وسلم في النبي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي فاطمة جبعة مني Fatimatu wato tsoka ce daga gare da ta kwance ta mani na kwance ta وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يكرسوا وإذن كركتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذن كركك الذين كفروا يا أنت الذين كفروا عند تلك كافر ينكر بك تلك ممكن كان جيدك وقد اجتمعوا su kafiran nan sun haɗu lil mushawarati dan yin shawara fi sha'anika cikin lamarin ka bidarin nadawati a gidan nadawa kurai shawara suna da gidan da nan ne ofishin da suke yin shawara a ciki da yi su suka wayan suka ce yusi suka su ɗaɗɗaure ka wayan haji suka tsare ka a cikin masa a wani katulu ka wayan su kuma suka ce a kashe ka kulluhum dukkansu ka talata rajulun wahidin a haɗa mutane da yawa su ma kisan mutum ɗaya a wani kurun suka wayan su kuma suka ce a kore ka daga maka da sababin wannan abu lokacin da sahabbai kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya hore su su hijira zuwa habasha bayan sun yi hijira zuwa habasha bayan wato sun yi hijira zuwa habasha wannan jamu ta sauka manzala sallallahu alaihi wasallama ya fito ya karanta a qurayshawa wannan jamu da ya sujada dukkan qurayshawa suka sujada ga baki da sai aka ce a ai shikenan maka isa musulunta to labari ya kawo mutanen habasha suka dawo qurayshawa suka kakama suka azabtar da su manzala sallallahu alaihi wasallama ya kuma cewa su koma suka koma to ana nan har Allah ya ba manzo Allah mutanen Madina suka zo suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da kafirai manzo Allah ya ce to kuma a dinga hijira can yanzu aka yi ta hijira Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yan kaɗan wanda ba su iya fita ba hijira su suka ragu a Makka to mutanen Makka da suka ga wannan to shine suka haɗe ma suka ce kai mu abun ma diya ishe mu ma a haɗu a yi shawara ma yanda za a yi da Muhammadu shikenan to duk manyan kafirci suka haɗu Utubatu da shaibatu waɗannan duk ƴaƴan rabi'atu ne da abu jahal babban maki wa abu sufyan da abu sufyan wa umatu bin adiyin da umatu dan adiyin wa nadru bin al-haris da nadru dan haris wa abu al-buktari bin hisham da abu al-buktari dan hisham wa zam'atu bin aswad da zam'atu dan aswad shi kenan duk aka haɗu a gidan shawara su da tile ne duk aka shiga a gidan shawara din za a je a shawara yadda makircin da za a shiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan fa ja'ahu iblisu shi ma iblis da ya daɗe wannan shawara ba shi ba sai ga iblis ya zo fi surat sheku na cikin a cikin sura wato tsohon na jadu tsohon tukun tukun wasu gani na ta wannan tsohon kai daga ina kai dai ba ɗan maka ba kuma ba a kiran ba a kirawo ka a wannan ba yace a na ji za ku yi ne shi ne na taho tun daga na jadu ai mu ma ba muhammadin babban makiyin mu ne yake na aka tafi yake na tsohon na jadu shi ne a shigo a shigo yake na shigo shigo shi kenan tsohon ya shigo yauwa shi ya ce na zo ne in ji duk abin da wato za ku shirya to yanzu shi ke na zo shi ke nan ya shiga ya zauna shi ke aka ce to shi ke wa zai fara magana sai abul buktari ya ce to ni ina da shawara aka ce to me shawaran naka ita ni ina ganin mu kama muhammadu mu aure shi mu sa shi a cikin ɗaki sai ya taga shi da ɗakin kawai mu dinga ba shi ɗan abinci kaɗan wato ya dinga ci har ma ya alaka shi kenan mu huta da shi shikenan fasara ka zalika shek wannan tsohon ya tashi yau kuruwa yace wannan shawara ta banza kenan kai yaro baka iya shawara ba wannan shawara taka ta banza kenan kika ce to da shi da kai kuma wanne mai shawara ka ya tashi ya kururuwa yace wannan ba ba ba shawara ba ce suka ce to me shawara ka tsohon nazari yace ba ku san yana da jama'a ba in kuka yi masa haka jama'an nan sai ta san hilar da sai ta yage ku ta fito da shi dan dole ma suka ce eh to da ci ya yi gaskiya wannan abu da ka faɗa ya yi gaskiya to sai Hishamu bin Amr ya tashi yace to ni ina da ra'ayi kai da ci gaba rika jini na sai ce to ba mu ji sai ya ce mu daure shi kan rakumi mu kore shi daga kasar mu ya fita duk maganin da ya ga dama ya tafi mu dai mun huta da wannan bala'i sai tsawon ce tur da abin da ka faɗa kuma baka iya shawara ba to da kilo me abin da ya faɗa wanda bai iya shawara ba yake ba ku san daɗin bakinsa ba wannan maganganu nasa mai daɗi duk garin da ya nuna zuwa zai gama muku da shi ba shi ga ne je kuma ya tattaro muku yaƙi a zo a yake ku a kashe ku a garin naku da a kore ku ta ci ban kula da wannan ba ku duk gaba ɗaya da za a abuja ya ce to tsoho ni ina da kawo da baka isa ka ce bai yi ba yace to kawo yace ni dai na ga duk ƙabilun maka kowace ƙabila ta kawo saurayi maji ƙarfi a bashi takobi ga yawa jini na huce a bashi takobi ga yawa jini na huce su haɗu su zo su same shi in ya fito su yi dukan mutum ɗaya kowa ya dukan mutum ɗaya sai jinin ka ya watsu cikin ƙabiloli na san bani hashin ba su iya yaƙa ƙabilan mu duk gabaki ɗaya ba ƙarshen abin da za su ce dai a ba su biya sai su haɗa musu biya mu duka sha kai kai wannan kai ka san kai ka san magana wannan kai abin da za a to kaji dai wannan karatu duk dai ga shi nan dai najadu dai ga sanan yanda tsohon najadu ya shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda a shirya wannan makirci in ban da shi ba to shi kenan sai aka yi haka to shine wannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa shi kenan aka tattaro duk kabila aka ɗauko maji ƙarfi guda ɗaya a ba shi takobi ga juna sai da aka kirga saurayi saba'in Abuja ya ce shi ma ba za a yi ba shi ba suna banu makazumu to shi ne wanda zai zama wa banu makazumu suka suka kewaye gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nan Jibril ya zo ya ba manzo Allah labari ka ji ka ji fa yanda ake amma ba yanda za su da kai kai yanzu ka fita lokacin hijira yayi shi ke nan manzo Allah ya kira sai na Ali yana cikin gida ya ce zo ka kwanta akan shimfiɗa ta ka rufa da mayafi na kar ka ji tsoro ba abin da zai same ka in sun leƙo sun danka za su da cini ne shi ke nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sai na almayafin sa ya lulluba sai da jefa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa wannan daraja ce da ba wanda zai kai shi a ciki da shigo manzo Allah ya fice ta gidan sa yana Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai na Abubakar ya gan shi ya Rasulullahi lafiya cikin dare da yake Allah ne izinin ka yace da ni ita da kai yace alhamdulillah ya Rasul dama ga na kuma guda biyu na boye ina jira har ran da Allah zai yi wannan da ban gaya na ba Allah yake to zan fita a kansu amma nasiya da kuɗi na sallallahu alaihi wasallam saboda darajar hijira idan nan Allah ya dauke ina wanda shi kenan suka fita suka yi suka shi hau kogon gira suka abu mun hau kogon gira hawan sa wajen awa biyu ne da rabi hawa ya fi ya fi kogon wato Qur'ani ya fi kogon Jabalun Nur wato su wannan garu sauru suka hau kogon hijira shine garu sauru kogon hira kuma shine wanda Qur'ani ya sauka a ciki ko gara sauro suna ya kuya hawa ko yanzu da mutanen Afghanistan sun dan sassara hanya a sai kai wajen awa biyu da rabi kana hawa sai ka ce ma waye aiko sannan ka je inda kuma mansunan da Allah ya shiga shi shi kenan dan Allah bai fito yana karanta yasin wal qur'an al hakim innaka lam tanzil sani ala siratin mustaqim tanzil al aziz wa rahim bisidra qawma ma unzira aba'un kama ba'tilun لقد حكوا على أكثرهم لا إنا جعلنا فيها ناكل ما ظلالا فإلى الإسلام فهم وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله يرد إذن wanda Allah ya yi kasa duk sai da ya dora musu aka dan an ce duk wanda ya dora wa kasan nan aka alama shi da aka shafi ranar kada sallallahu alaihi wa sallam shi ne din sai nan kuma suna nan bacci ya kashe su kuma har gari ya waye sai da gari ya waye ko mutane an so mata sha sai me kuke yi a nan wajen sai muna jiran Muhammad aka ce ayya ha in ce Muhammad ka ayyayi wasu a ya fita a ya fitar da shi nan a kwance a cikin sito a shiga gari ta aka tura kofa kuma aka hanka da kofa suka zo aka ja mai yafi kuma suka ga sai na aliyu a kwance radiyallahu anhu yana lura da mai yafin manzo Allah to kuma aka tafi gidan sai na Abubakar aka ji sai na Abubakar ma ya manzo Allah ya zo ya dauke shi shine aka ta nema duk kuma abubuwan da aka sani a cikin tarihi ya faru to shi manzo Allah sallallahu shi Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa yana gaya wa mu'mine saboda wannan nasara da aka yi a Badar din aka tuna yayin da su kafirai suka yi makirci da su to ka bi ta maru sun haɗu lil mushawara su dan shawara fi sha'ani batti shi fi sha'anika cikin sha'aninka bidarun na da wata a gidan naduwa bi yusufi suka ko yusiku ka su daure ka wa ya habisu ka su tsare ka aw ya katulu ka ko su kashe ka kullum duk gaba ki da katalaka rajulun wahidun wannan magana Abu Jahl kenan aw ya kurju ka ko ka su fitar da kai limma kasa daga Makka wa yamkuru Allah suna yin mugun tanadi bika da kai ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa yamkuru Allah bihim shi ma Allah yana mai musu da wato mugun tanadin su zuwa kansu bi tadbirin da shirye-shiryen su amri cikin tafiya cikin lamarin ka bi an auha ilaika Allah ya ma wahayi ka fita daga Makka din duk gaba gida kuma Allah ya gaya ma ma dabbaru abin da suka shi shirya shi wa amaraka bil qurubi ya hore ka da ka fita wallahu khairul makirin Allah shine biyayyan mai mai musu da wato makicin su ai Allah shi ya fi sanin makicin ya ba shi ya halitta makicin ba sai bawan zakati za ka shirya wani abu Allah shi ya halitta abun ma gaba daya wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin wani za su tile alaihim ayatuna idan su mutanen maka din nan aka karanta musu ayatuna alqur'ani shine alqur'ani kalu sai ce kasani ina ai mun ji launa sha'u da mun ga dama la kunna misla haza mu ma da mun faɗi irin wannan ƙarya kenan ai Allah ya ce su faɗa suka tsasa din ko a ba za su iya faɗa ba qala hun nazar bin al harith kabiri nazar dan harith shi ya faɗi wannan li'annahu domin nazar dan harith kana ya fil hirata ya kasance yana zuwa hira yadda jul yana kasuwanci a hira fa yashtari kutuba akbaril aajil sai je ya siyo labarin Farisa da Rum sau sai je ya siyo su magana jari su wato su tatsuniya din nan duk ya kawo ya zai dinga karanta a Qurayshawa wai yuhaddisu biha ala makata ya zai dinga karanta a Qurayshawa a taru ai ta dariya yake da ma abin da Muhammad yake yin kenan Qur'an nan nasa asadirul lawal da duk karerai mutanen farko ne to ni ma ga nan na je na siyo wato tatsuniyoyin mutanen Farisa da mutanen Rum shikenan sai zo ya ta karanta musu wai shine maimakon Qur'ani in hazal Qur'ani wannan Qur'ani ba koyo bane illa asadirul lawwalina sai wato hiran hiran na mutanen farko wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina ijaratan min as-sama'i yawisna bi azabi nali wa in qala allahumma shi dai wannan kafiri nazar an harisu dinnan shi yake cewa to kuma an taru kuma bi yayi wannan sai kuma ya izgili yace allahumma ya ubangiji ya san addu'a a maka karbar biya ce ce Allahumma ya Ubangiji in kana haza in allazi ya qara'uhu Muhammadu wannan abin da Muhammad yake karantawa Qur'anin nan in huwa al in gaskiya ne al-munazzal saukakke daga wajenka ni ne duka daga wajenka fa anzil alaina hijaratan to imana ruwan duwatsu daga saman mu gani sai a ga kuma sama wata cika kun gani ko kun san dai garin nan da an yi addu'a da haka to ai gashi nan na faɗa kun ga shi ƙarya ne kenan sha sha sha kun ga shi ƙarya ne kenan imana ruwan duwatsu Allah in dai Qur'an nan gaskiya ne mina sama'i أو يجنا بعذاب أليم فكر ظوانا دا عذابا ميرته ما أشد حماقته ما كن وتروانا كافي وإذ قال اللهم ألا يأتي يسوك ولما كسنا أتي ويا أبنجي إن كان هذا هو الحق وانا القرآن يجسيان من ينجيك كان من حقي دا أبن دي داشي سكي أن يقول سي إن كان هذا هو الحق الله وانا القرآن يجسيان دا وجنك من ينجيك فجعلنا نؤمن به كتاب الإيمان دا شبه حتى داشي سبحانه آه وإيمان الوان دوسي walakin sai suka ce in kana huwa al-haq in kana hadha huwa al-haq kun wannan gaskiya ne ni duka daga wajen ka fangar Allah ina hijarata kai mana ruwan zuwar wasu min samai daga sama yusina bi azabin nadim ko ka zo mana da azaba mai tsanani talabu hadha min Allah sun nemi wannan daga Allah to me ya hana azaba ba ka zo bane kuma ga Qur'anin gaskiya ne wa ma kana allah fi yu'adhibuhum wa anta fihi ai ƙarya kike yi sun san wa ma kana Allah li azibahum Allah bai kasance ya azabtar da su ba Allah ya jefu maka da zuwa wasu kai Muhammadin kana ciki a hada hada kai ai haka za ta yi ba ni dai ki shafa ka sai shikenan amma ran da aka kaban maka kuma sun kankana fa imma na saban nabi ka inna minal mujrimina muntakimu to ran da aka ran da kaban manzo Allah yana nan azaba ta za ba ta zo ba to to haka ba kuma yau habba maka da manzo Allah sai ai taiwa na Allah izini mu kaka ba sai ba da komai ba shi albarka shi saboda shi Allah yake ɗaukake masifa to kuma kai ta jawa ai ba mai komai ba to ya kana ciki Allah ba zai azantar da su ba wa anta fihi kana cikin ya rasulullah wa ma kana Allah li azma Allah ya kasance azantar da su bi ramil hijarati ya tajefu makan da zuwa wasu wa anta rasul kai ma'aikin Allah cikin kana cikin su ma daman nabi sallallahu alaihi wa sallama muddin annabi ya jira da aminta Allah fil ummati yana cikin al'ummarsa فلا ينزل عذاب عذاب تفرقوا وانا الأمة بل أن النبي domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza uhlika qaumun aka halaka mutanansa intaha amruhu lamarin sa ya tsare والنبي صلى الله عليه وسلم شوف أن محمد أمره لا ينتهي لمرن كما ذيك آره إلى آخر الدنيا حتى زوا قرشان دنيا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ثم إنك كرجيت يا رسول الله كتهو جم to har yau da Allah ba zai musu azaba ba in suna istighfari wa ma kana Allah mu'azzibahum Allah ba zai musu azaba ba wa mu yastaghfiruna in suna istighfari ma damu yastaghfiruna muddin mutane sun dawo suna istighfari la yanzulu alaihim al'azab Allah ba zai musu azaba ba duniya da lahira Allah sai gafarta musu Allah rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi ya tsaya da aminta Allah tabbata a gare shi yace anzalallahu amanaini li ummati Allah ya saukar min amanoni guda biyu ga al'umma ta kowa ya kula da wannan amana da Allah ya sako manzon Allah وما كان الله ليعذبهم وانت فيه الله بزي ومن الله عذابا با كان cikin su to a rufe sai a yi jimma kwarai da gaske وما كان الله معذبهم Allah ba zai wa mutane azaba wa mun yastaghfiruna in ko mutum ya ga manzo Allah ai ya mutu shi kenan ya tafi wajen Allah to ga wata amana dai ta rage ya dauki istighfari kuma ya dinga ya Allah ya saka wanda suka lakana mana ita kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza madaitu idan na tafi taraktu fihim al-istighfar na bar istighfari a cikin al'umma ta sai al'umma ta kama istighfari da yawa azaba ba ta sauka ba وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يسجدون عن المسجد الحرام وما كانوا awliya shikenan azaba ba za ta sauka musu ba kai na biru da duk mutanen ka Allah ba zai jefe ku da dora su daga maka ba amma akwai wata azaba tana nan akan kasa fa sha ta kobi ranar badar ba za a jefe ku da dora su ba amma ranar badar na kan na jiran ku ta kobi na nan na jiran ku wa malahum me zai hana gare su Allah ya azabahum Allah Allah azabtar da su bi taifi da kan sakali haisu anna azaba ta inda azaba la yati min as-sama'i ba zai zo daga sama ba to labudda ba makawa an yi azabahum Allah Allah ya azabtar da su bi taifi da kan sakali shine takobi yawma badal ranar badar fa Allah ya azabtar da su me zai sa Allah ba zai musu wannan azaba ba wanda ya sujjuna ga shi yamna unan nabiya suna haka suna hana manzon Allah arin masjidil haram ga masallacin Allah mai alfarma an ya tufa bihi manzo Allah ya dawa shi da shi wa ma kanu awliya a hukuka ba su ne mazukuncin wannan daki ba kama za umu kamar yadda suka raya ba su ne ba kuwa إن أولياءه illa almuttaqun ba ko ne waliyin dakin Allah mai alfarma ba sai masu tsoron Allah masu tsoron Allah ya shine waliyin dakin Allah mai alfarma kaga Allah ba ruwansa zai iya kawo fasikai da komai su zamanto su ne hukumomin ɗakin Allah din da amma wai dai wai sai a sa su ake kawai kan duka ne ba na su bane ɗakin Allah su nan masu tsoron Allah ne su ne waliyan ka.
ولكن أكثرهم La ya alamu sai dai wayan su ba san haka ba. A- Ai Allah wilayata cewa ba shugabanci din nan lahum gare su alal baita amsa wannan ɗaki. Amma dai za su yi ta alfarma mu ne shugabannin harami mu ne masu shayar da alhazai mu ne kaza kaza ga cikin yin musulunci. Hmm.
وما كان صلاتهم عند البيت illa muka'an wa tasbiya suka ce to a gaya mana haka bayan sallah Muhammad yake ka kawo da shi mu ma yin ta muke yi a ɗakin Allah din Allah tabaraka wa ta'ala ce me kike sallar ta wa ma kana salatu ai sallatu wata zaman to ba inda albayt wajen ɗakin Allah inna illa muka'an sai ta fiya fito suke yi kawai ai ba wani abu wa tasbiyatan tafi kawai suke yi tasbiyan tafi ne suke yi yanzu wannan sallah ce ta yi kama da manzo Allah mai tsayawa mai ruku'u mai sujada mai addu'a mai kankan da kai ga Allah ja'alu zalika mawdi'a salatin su sanya wannan shine maimakon sallar su فذوقوا العذاب bima kuntum takfuru fadukul azaba ku dandane azaba bi badalin a badar wannan abu da aka yi muku a badaro ku dandane shi bima kuntum takfuru na saboda abin da kuka kasance kuna kafircewa إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة thumma yughlabun innal ladina kafaru kaga wanda suke kafirci yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyarsu fi harbin nabi cikin yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama liyasuddu an sabilillahi dan su toshe hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ta harkin Allah wannan ta saka cikin Abu Sufyana iktara alfayn yawma Uhud Abu Sufyan shi kadai sai da ya suturci mutum ɗari dubu biyu ranar Uhud duk wannan shi ya dau hayan su yace su je a yaki duk zai biya su to Abu Sufyan shi kadai sai da ya suturci mutum dubu biyu ranar Badar wanda wanda suka ba da tumaki wanda wanda suka ba da kuɗi duk wannan an haɗa ne cikin yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan aya ta jage zan ta tashin kama za ka ga dai yau kafirai cikin barna sun fi haɗa kuɗi sun fi musulmi a yi ta a yi taimako a ta ba wanda za ka ga yayi yayi ke zauma amma yau cikin barna za ka ga dai gashi nan duniya dai kana ji a labarai ƙasa kaza ta ba da miliyan kaza ƙasa kaza ta ba dan a taimaka mai a je a samu wata ƙasa a yi ta duka duk gaba ki to cikin barna sun iya haɗa kuɗi to Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa sayunfiquna za su ciyar da wannan kuɗi sun mata kunu fil fi akibatil amr sannan wannan kuɗi da suka ciyar ta zaman to a ƙarshen lamari alaihim hasaratan nadamatan nadama ce alaihim akan su bi fawati hasabi da kuɗin ta halaka kuma abin da suke so bai tabbata ba wa fawati ma kasa duhu da wato tsiran wato tserewa abin da suke nufi sun mai gulaguna sannan a rinjaye su a nan duniya ta duniya a rinjaye su haka fa aka yi والذين كفروا إلى جهنم يهشرون kaga su wanda zina karwar da suka kafirci min daga cikin su har suka mutu akan kafircin nan ila jahannama fil akhirati alahira kuma ila jahannama ila jahannama ne yusharuna za a tara su yasaquna za a kora su ليميز الله الخبيث من السيد ويجعل الخبيث بعده على بعد فيحكمه جميعا فيجعله fi في jahannama Allah yayi wannan ne liya miza dan ya bambance Allah ubangiji yayi wannan ne liya miza al-kabisa dan ya bambance najasa ai yafsila ya bambance tsakanin al-kafira kafiri najasa innamal mushrikuna najasun kafiri najasa ne yana tayyibi daga wato wa- wa- wato tsarka shine mumini al-mumini Allah ya wannan ne zai bambance su Allah yana nan duniya ana haɗe duk gaba gida idan an tashi ranar tashin kiyama ma ana cakuɗe gaba ɗaya kuma har lokacin da Allah zai ce wan tazil yawma ayyuhal mujrimun kai kafirai ayi waje ɗaya mu'minan shi waje ɗaya kafirai ayi min waje ɗaya na gaji da cakuɗin da ake an cakuɗa a duniya nan ma a zo za a cakuɗa ba zai yi ba wan tazil yawma kai kai mu'minai ayi waje ɗaya kafiri kuma a kafirai duk ayi waje ɗaya to Allah ya yi wannan ne dan dan ya bambance tsakanin najasa shine kafiri da wato tsarka shine mumini waya da alal kabisa ya sanya najasan nan kafiri ba'adahu ala ba'adin ba'adin sa kan ba'adi fayar kuma hu ya hawar da su jami'a ya jima'u ya hada su mutarakiman masu hawan juna ba'adahu ala ba'adin ba'adin sa akan ba'adi fayar da alhu fi jahannama ya watsa su duka baki ɗaya cikin jahannam أولئك هم الخاسرون wa'annan su ne tsafafu duk da baki ɗaya قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ga yawa kafiran nan kullun lazina kafaru ga yawa ga yawa kafirai kullun lazina kafaru ga yawa kafirai ka abi su bilana kaman abi su bilana wa ashabu da sahabbansa wa ashabu da sahabbansa in yantahu in suka bar kafirci anil kufri suka bar kafirci wa qitalin nabi sallallahu alaihi wa sallama da yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yughfar lahum za a gafarta musu da akai idan suka bari yughfar lahum za a gafarta musu ma kasala abin da ya shige duk ɓarnar da suka yi to idan suka bar yakin manzo Allah suka musulunta kuma shi kenan za a gafarta musu Allah ya san tabaraka wa ta'ala Abu Sufyan zai musulunta ta dai dole ya musulunta dai amma zai musulunta amma dai ya sha banza kan yayu shekara wajen goma sha nawa hatta an yi hijira yana yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani yaki da aka dauro manzo Allah shine komanda duk wani yaki da aka dauro manzo duk da manzo Allah yana aure da yarsa bayan yarsa ta yi hijira da mijinta mijin ya mutu a Habasha to manzo Allah yake na gashi ya aura mai ita aka aura masa kuma labari ya zo maka ai mutumin ya auri aka to kuma aka ce masa ya ita ai kun san mutumin kamalu ne karo ne wanda duk afiyar da rago ne kingarma duk afiyar da ya fi ko duk kinkiyar da ya fi wannan kinkiyar ba zai kore shi ba ai dan Muhammad ya zama sulki na ba abun kunya bane waye yake da sulki irin wannan mu dai mu ci gaba da abin da za a yi to wannan kalma kuma sai ta amfane shi Allah ya sauka a sallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda Allah ya yi Allah mai iko ne ya sanya tsakaninku da makiyanku kuma soyayya da abu ta biya na ake to kuma Allah ya gaya ma haka to haka dai aka yi ta yi aka yi ta yi har lokacin da ya zo a ƙara sulhu masa kuma ya zo manzo Allah ya ki kula shi kowa ya ki kula shi ya tafi wajen sai na abaka ya ki kula shi zai wajen Umar Umar ya ce kaga ni ma tsawo kusa da ni ma ga kai wallahi ba dan ma dai annabi jami'i ne yau da ba ka da garin nan ba da ba ka ce to bari shiga wajen yarsa mata annabin ko ita za ta iya sa baki a ciki ya shigo wajen yarsa ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wa shimfiɗan manzo Allah buzun sa a shimfiɗe zai zauna yarsa gani ya ta yanzu fatar ragon kike mun zo a ce wallahi ba dan fatar ragon ba ta shimfiɗa annabin Allah ce kai ka nazarta ne ba dan yadda ka zauna akan shi ba da kawai dan abu ka kaya na nan zauna akai amma wannan shimfiɗa annaba ake ashe sharri ya same ki bayana to duk abin da ka faɗa dai amma wallahi ba zan yadda ka zauna shi kuɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya ce to kin ji abin da ake yanzu ba za ki samu daraja ba ki magana a kusa ce wallahi mu ba ma shiga irin wannan lamari ba zuwa na a ciki to yake ne ya fita ya shiga wajen sai da faɗi mata zare ta to bari in je wajen yarsa ya shiga wajen sai da faɗi mata zare ya ce yarinya ki samu darajar zamani mana a dinga faɗaki babanki na tabbata ya shirya wani ya shirya wani abu ki ki yi man magana ta ce a'a wallahi mu mata ba ma shiga irin wannan magana ba ruwa na yake da sayyidina Ali ko Ali ka sa baki mana ki ai kai ka san yau manzo Allah ya fushi ba wanda ya sai kare shi da wannan magana sai kun ta koshi da baki da sai ya duba sayyidina Hassan yana zaune gaban sa yace yaro kai ba za ka yi wata magana ba sai na lece ne wannan yaro zai yace na lece amma kaga ni ban san wani shawara da zan baka ba sai dai yanzu fita masallaci annabin yana zaune ka ce to wallahi ka tsare mutanen maka kan wani abu ya same su ce kana ganin na faɗi wannan zai wani abu su to ni da wallahi ban sani ba ni da ba abin da na ganin ma kenan kawai to yake ne fito ce to jama'a tun da dai kun kula ni na yi maka to amma na tsare mutanen maka to yake ne ya dawo wajen maka kai to ya aka yi ce to ni dai na je na samu ɗan su irin mutane ɗaya ta ma ta hana ni in zauna a kan shi kuɗanta Muhammadu yake zaune na samu mafificen makiya fa umar wannan ya fi kin da za a bashi mutu zai yanka duk da baki da na samu kan mai saukin sa ali ya ce wayan tashi a masallaci in ce na kira na kare mutanen maka suna tashi ta kai yayi wasa da kai kai kai yayi wasa da kai to daga mai wannan mai muhammad ya gaya ma ya ce kan ko ba suka ta yayi wasa da kai to haka dai abu safiya ne ta har manzo Allah ya fito fato makka da baki da sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo dab da maka wani aka ya fito yana shawagi yana shawagi ya ji magana abbas ya ji magana abbas ya kira shi abba hanzalaka yake abul fadli ne yake me ya faru ne yake muhammad ne da rundunarsa hau alfadari na in je in kai ka in ba haka ba in ka yadda sai da sabon muhammad ya ganka ka dandana ka ce to lallai yake na yawo alfadarin abbas alfadarin manzo allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya dinga shirya runduna kowa ya ce a babban annabi ne akan alfadarin annabi babba sai da ya shige inda bataliyar sai na umar inda randa sai na mai ce yi babban annabi akan alfadarin annabi to amma waya bayan ka ko ka abu ta jani kaje ka ɗauko ne matsayin Allah kafin ka je wajen manzo Allah mu gama da shi sai na umar ya ja takobi ya zuwa da gudu a fayar su fani dokinsa yake na a fayar shiga har ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su kuwa dokinsa maza maza ya jire Abu Sufyan ya ce ya Rasulullahi na tsare shi gashi nan Abu Sufyan ne na tsare shi kai Abu Sufyan sai ga Umar ya kawo ka ya Rasulullahi ban nin kashe shi ya to ai Abar ya ce ya tsare shi kai Abar ya za a kace ka tsare makiyin Allah Allah ya ba mu shi ba tare da kaza kaza ba sai Abar ya ce Umar da bani addini ne da ba kai musu haka to wallahi ba magana haka yake magana addini cewa magana kabilanci ba magana addini cewa magana kabilanci abu ya ce kai abu sufyan duk magana ta kare musulunta fa ka shaida ba wani ubangiji sai Allah annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne ce to gaskiya ne da da wani ubangiji sai Allah da kuma ka sun taimake ni shekara wajen nan ana kausawa ba mu fi mana komai ba ashe banzaye ne tunda ba su taimake mu wannan kan na sani amma Muhammadu ma'aikin Allah ne to wannan hayyar bi akwai wani abu a cikin zuciya sai na mai ce to ai ka ji Abbas garin na ɗauke kansa abin da yake cikin zuciya sai abu abu ya ce abu safiyanu ba ka da mafita yau illa ka musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi abu safiyanu wai habashe zuciyarka za ta yi kaushi ka gane ba wani ubangiji sai Allah ne annabi Allah ya ce ma akarama mamakin girman ka ya rasulullah kamar ka da kuma yake nan ga musulunta ce manzo Allah ya ce to abbas ya kare shi kai ya koma gida sai ah an tsare ni da manzo Allah ya ce a'a ba a tsare ta bane ina so ka ga rundunar musulunci ya gobe sai jana aka tsare shi sai da aka zo wani waje hanya da za a dinga shigewa sannan ya dinga ganin runduna na shigewa mazalla zo da mutum dubu goma ya dinga ganin a ba su waye wannan shi kabila kaza ne to ni ba ne musu suka taro min wannan abubuwa har sai ga wata runduna cikin kayan karfe ba a ganin komai sai farin gidan dinan waye wannan yake annabi ne cikin muhajir da ansaru mazalla ne cikin mutanen waje kai mulkin nan na kuma nan na kaya ga mai kai kanka an nauka sun ce ita yanzu ta to haka dai aka yi ta tsoho ne da haka aka yi ta haka aka yi ta hakuri da shi har dai ya kuro masu haka Allah duka baki ta haka aka yi ta hakuri da shi to shi shi Allah tabaraka wa ta'ala yake shi Allah ya san zai mutu kullun ladina kafaru ga yawa kafiran nan ga yawa abin sufiyan wa azabu da sahabbansa in yanka hudun sun ta kafirci in sun tike an gubu daga kafirci wa kitalin nabi da yakin manzon Allah yughfar lahum a gafarta musu ma kasala abin da ya shige na yakin annabi da suka yi min a'malin daga mugayen ayyukan su wa in yaudu wa in yaudu faqad madat sunnatu al-awwalin in ba suka dawo fi kitali cikin yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فقد مضى سنة الأولين أي سنة الله تكن فرقو تاشدي الله حلقا سنتنا سنة سو- سنة مو فيهم أي أي كم أتكن سو بلقي بلقي هلاك ده حلقا سو هكذا نفعل بهم هكذا ما أي كتاد سو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله yaƙe su yaƙe su wa ƙatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna hatta la tujadu haka a samu fitnatu shirkun kala Allah da wani hada gayatul jihad wannan shine mutukar yaƙi ba wai ana yi ne dan ta more ko dan cin kayan mutane ba ana yi ne dan su ba Allah tabaraka wa ta'ala wa yakunu din addini ya zamanto kulluhu dukkan sa lillahi da Allah tabaraka wa ta'ala فإن انتهوا فإن الله bima ya amalu na basi idan suka suke suka bar kafirci anan kubur suka bar kafirci fa inna allaha ubangiji bima ya amalu na da abin da suka aikatawa basiru masa mai gani ne fa jazihun kuma zai saka musu da shi وإن تولوا فاعلموا أن الله موليكم idan suka dawaya an imani da barin imani fa alamu to ku sani anna allaha maulakum allah majibincin ku ne nasirukum mai taimakon ku ne wa mutamalli umurakum mai jibintan lamarin ku ne yanda ya taimake ku akan su ranar badar da dukkanin mawaƙi da suka faru to zai taimake ku har yanzu akan su ni'mal maula نعم المولي wa ni'man nasir ni'mal maula ma dalla da majibincin al'amari huwa shine Allah wa ni'man nasir ma dalla da mai taimako zakun gare ku shine Allah tabaraka wa ta'ala واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان yau man taƙal jam'an to dama wannan sura duk da baki ɗaya dama ga ma mawujudin ta a sati wato ga abin ma da ta fara magana dama aka ce suratul anfal surar raban gado ai raban ganima dama da aka yakin badar to kuma rigima ta- aka samu wannan ganima samari suka ce ai mu muka yi yaki yanzu mu za mu ɗau ganima duk gaba ɗaya tsofaffi suka ce mu kuma ai mu muka dafa muku ba dan mun dama muku ba ya za a yi ku iya tabbata har ku yaki da kun gudo wajen mutum za su zo to aka yi ta wannan sai Allah sahabbai suka ce sai Allah ma ya kwace na ga abin daga hannun mu duk baki da yace kai falin sallallahu wa lir rasul ta Allah sai ma kaman za Allah ya saka inda ya ga dama to yi kenan to yanzu Allah tabaraka wa ta'ala zai raba ganimar yaki Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa alamu fi san anna maganintum duk abin da kuka ribata a kaskun kuka rika min al-kufar da kafirai tsaharan wato na rinjaye kuka yi rinjaye dole kuka rika a wajen su nan da ganimar yaki min shay'in na wani abu fa anna lillahi khumsahu to Allah yana da ɗaya cikin yana da ɗayan biyar din wannan abu ya amuru fihi bima ya sha'u Allah zai yi horo a cikin wannan kumusi da abin da ya ga dama walin rasul sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma yana da ɗayan cikin biyar din nan wannan ɗaya din nan za a raba abin gida biyar to wannan ɗaya shine rabon Allah shine rabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wali zulqurbi shine rabon makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karabatin nabi makusantan manzon Allah min bani hashimu daga bani hashimu wa bani muttalibi da bani muttalibi su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bawa su ne karaba din nasu gaba gida wali kama sannan dai a cikin kaso na Allah da kaso na manzon Allah din nan idan manzon Allah ya bawa iyalinsa to kuma ragowa za a bawa marayu atfalul muslimina ya'yan musulmai allazina halaka aba'uhum wanda iyayensu suka halaka wa hum fuqara'u su talakawa ne wal masakina wato da miskinai zawil hajati ma abocin bukatoci minal muslimina daga musulmai wa ibn sabili da dan tafarki al munqati fi safarihi wanda wato tafiya tafi suka yanke masa minal muslimina daga musulmi wannan hukumul ganimati hukuncin ganima an tukammasa za a raba ta gida biyar duk abin da aka tara duk abin da aka hada bayan an watsa kafirai an karkashe su an daure su kuma za a raba wannan abu gida biyar wal aslu fil ganimati asali cikin ganima wa alamu anna ma ganimtum wannan kalma asalinta ma ukiza min al ganami abin da aka rika na daga tumaki shanu ne raguma ne dawakai ne dabbobi ne su ake cewa ganami ko to shi aka shi daga nan aka samu ganima wa alamu anna ma ganimtum ganamu ne daga tumaki min al'adu na daga maki ƙaran wato da rijaye to fa udilika sai aka saki ma sunan ma na tumakin ma ganima din ma ala kulli malin absa ko na dukiya ko tsaba kuɗi ne ma sai aka ce maka ganima ko kaga ai ba tumakin bane ko kaya ne ma sai aka sa maka ganima yukazu min al'adu da aka rika daga maki ƙaran wato dan rijaye dole walau lam yakun ganaman ko ba tumaki bane idza haraba almuslimun alkufara idan musulmi suka yaki kafirai ala sabili iqamati dini a bisa hanyar da addini ba ba hanyar babake raba da zalunci ba wannan ake nufi ba wa qaharuhum suka rinjaye su wa aka zo amwalan suka ji dukiyoyinsu fa hukumul lahi fi tilkal ganimati hukuncin Allah a cikin wannan ganima an tuj'ala kankata a kasami sai a raba ganimar gida biyar ismun wannan kaso ɗaya shine lillahi na Allah ne wa lir rasul da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wal zul qurbi na ɗan uwan makusantan manzon Allah ne wal yatama da marayu wal masakinu da miskinai wa bin sabili da yan tafarki wal arba'atu kaso hudu kuma a kamasu kaso hudu din nan cikin biyar albaki ya ragowa din nan lijami ni gani ne kuma sai a haɗe ta kuma yanzu sai a raba wa mayaka duk gaba ɗaya mai doki a bashi rago biyu mara doki a bashi rago ɗaya wa nasibullahi rabon Allah huwa nasibu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shine rabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lillahi wa lirrasul hadha lirrasul na manzon Allah ne takakkawa wa lidul qurba sai kuma makusantan manzon Allah karabatul nabi makusantan manzon Allah min bani hashim ya'yan hashim wa bani muttalib da ya'yan muttalib da wanke sumun su ma za a yi ba a basu a cikin wannan rabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka babba su ragowa kuma ya kama sai a bawa marayu wal masakin da miskinai wa bin sabili da yan tafarki adkalan lama Allah ya shigar da lami fi zulqurba wali zulqurba Allah ya ce wali zulqurba bikilafil akasami amma ragowa guda uku Allah bai shigar musu da lahi ba dan san nasu ba dole bane wani zulkur ba kuma kusantan manzon Allah dai na manzon Allah nan za su yi ba a ciki sallallahu alaihi wa sallama sai dai abin da ya ragowa Allah ya ce wal yatama wal masakin wa bin Allah bai ce wal yatama wal masakin wal bin sabil ba Allah bai faɗi haka ba wallahi wa lil rasuli wa lil qurbi Allah ya ce wal yatama wal masakin wa bin sabil Allah ya shigar da lami cikin zulkurbi kawai banda a salafatin zakiyat rago guda uku ne li Allah ya zan dan ka azaci annahum dakiluna fi jismin nabi suna cikin wannan rago na annabi sallallahu alaihi wa sallama wal khumsu likam sata asnafi kaga yanzu wannan rago guda biyar wannan ɗaya cikin biyar din nan idan aka raba ganiman nan biyar aka ɗau ɗaya din nan yanzu ta zama ta mutum biyar ita ma lil rasuli ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wali zul qurba da danginsa واليتامى da marayu wal masakin da miskinai wa bin sabili da yan tafai kaga mutum biyar kenan walan ma tawaffar rasul sallallahu alaihi wa sallama yayin da Allah ya karbi ran manzon Allah qala al hanafiyuna malaman hanafiyawa suka ce saqata nasibu rasulullah yanzu rabban manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wa sallama yanzu za a raba ta gida biyar wannan guda ɗaya za a ba wa sharifai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a ba wa miskinai a ba wa talakawa a ba wa kaza kaza duk suka وقال الشافعي شافعي كما سكتي إنه بكيا ربما الله يا ونزو لذوي القربى شي ذا أبايا cikin yan uwansa min bani hashim daga bani hashim wa bani muttalib da bani muttalib wa qala malik imam malik yace yukayyarul imama an bawa sarki zabi yanda ya ga dama ji yayi fi zalika cikin wannan wa mazhabu malik wannan shine mazhabu imam malik wa zawul qurba da ma'abot makusanta su makusantan manzo Allah dinnan manzo Allah ya bawa bani hashim ƴaƴan hashim وبني المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يزداد عمل الله ثبت عليه كما عند قواه هو محمد بن عبد الله شنو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي shi Qusayyu din nan shi ya tara Qurayshawa duk da baki daya Qusayyu lahu arba'atu auladu Qusayyu yana da 'ya'ya guda hudu Abdul Manaf Abdul Uzza Abduldari Abdan, wayannan su ne ‘ya'yan Kusayyi guda hudu, Abdulmanati, Abdul'uzza, Abduldari Abdan, wayannan su ne ‘ya'yan Kusayyi. To kuma yanzu Abdulmanati ɗin a cikin ‘ya'yan Kusayyi shi ne kakan manzon Allah wanda manzon Allah ya fito ta cikin su sallallahu alaihi wa sallam. To shi kuma Abdulmanati shi ne kakan manzon Allah, shi kuma yana da ‘ya'ya guda hudu, yana da Hashimu, yana da Muttalibi, yana da Naufalu, yana da Abdushamsi, shi kuma kakan manzo Allah Abdul Manati din nan, yana da Hashimu, manzo Allah ya fita ta Hashimu, yana da Muttalibi, yana da Naufalu, yana da Abdushamsi. Yanzu sayyidina Usman ya fita daga Abdushamsi. Su Abu Sufyan din nan duka baki ɗaya dukkan su jigogin Abdushamsi din nan ne. Sun haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta wajen wannan kaka nasu Abdul Manati. gashi ya haifi Hashimu ya haifi Muttalibi ya haifi Naufalu ya haifi Abdu Shamsu maza maza ku kashe ya haifi Abdu Shamsu to ya ya- ya haifi Abdu Shamsu to yanzu kuma Hashimu din nan shi kuma kakan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yana da 'ya'ya guda hudu shi kuma Hashimu yana da Asadu yana da Abdul Muttalibi yana da Asadu yana da Abdul Muttalibi yana da Nazlatu yana da Saifi shi kuma Hashimu shi kuma yana da wayannan 'ya'ya Hashi- Asadu Abdul Muttalibi Nazlatu Saifi to shi kuma Abdul Muttalibi shine kakan manzo Allah wanda manzo Allah ya zo ta cikin sa shi kuma Abdul Muttalib yana da ‘ya'ya goma, yana da Abdullahi, baban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, yana da Abu Dalib wannan uwa ɗaya uba ɗaya suke da baban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, shi kuma baba- Abu Dalib baban Sayyidina Ali karamallahu ta. Sannan yana da Abu Lahab, yana da Abbas, yana da Hamzatu, yana da Zubairu, yana da Abdul Ka'abati, yana da Biraru, yana da Hajaru, yana da Kusaru, yana da Gaidanu, ‘ya'ya goma sha biyu. Ila akirin. To, wa kullu man kana min bani Abdul Muttalib. To yanzu Allah ya ce fali zin kurbi. Yan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To, sai aka ga yanzu aka tsira ido. Su waye manzon Allah zai ba wannan abu da su ne yan uwansa. Sai manzon Allah ya ba bani Hashim. Yi bani Hashim, Hashimu kakanka ne. Hashimu shi ya haifi Abdul Muttalib. Hashimu shi ya haifi Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ya haifi Abdullahi. Yanzu duk ƴaƴan Hashimu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su. sai kuma ya ba wa ‘ya'yan Muttalibi, da Muttalibi da Hashimu ubansu ɗaya, ‘ya'yan Abdumanatu ne, sai bai ba wa ‘ya'yan Naufalu ba, bai ba wa ‘ya'yan Abdushamsu ba, bai ba wa ‘ya'yan Abdushamsu ba, yanzu Allah ya ba wa Bani Hashim ya ba wa Abdul- ‘ya'yan Muttalibi, ba Abdulmuttalibi, Abdulmuttalibi wannan ƙasa ne, Muttalibi da Hashimu da Naufalu da Abdushamsu da ‘ya'ya guda ɗaya ne. To, وهم الذين جعل الرسول su wa'annan mutane guda biyu Hashim da Mut- Banu Hashim da Banu Muttalib su manzo Allah ya zuba wannan ganima a cikin su وهم الذين جعل الرسول sallallahu alaihi wasallam qasam qala Usman sai na Usman yace ah to in manzo Allah ya bawa Bani Hashim ba komai wannan kasanta ne sanan ya biyo to amma ya zai ya ba Bani Abdul Muttalib in dai aka ba Bani Muttalib to za a ba Bani Nawfal kenan kuma za a ba Bani Abdul Shamsu kenan da shi ma yana daga ciki shi ma yana daga ciki to sai na Usman kala ma sai na Usman ya ce ya Rasulullah ma baluna na hannu bani abdishanku mai ya dawo mana mu a banu abdishansu ba a ba mu ba ma'ana ragowar banu abdishansu amma manzon Allah ya raba ganima da sabadar da sai na Usman amma banu Hashimu amma banu Hashimu fa qaraba suka yan uwanka ne kakanka da kakanninka ne wa banul muttalibi su ko banu muttalibi hum wa nahnu sawa mu da su daidai ne banu muttalibi banu nawfalu abdushamsu wannan duk ɗaya ne ba za mu iya jayya da banu Hashimu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yasa na fara banu muttalibi ma fara kuna ba su rabu da mu ba fil jahiliyyati a jahiliya suna tare da mu wala fil islam wala a cikin musulunci ko ko kun ga da yanda aka kai a su kuma su rabu da mu ba dalilin da ya ba su kenan li muwasilatin saboda sada saduwar su da mu li al rasul sallallahu alaihi wasallama da ayyan gidan manzon Allah din jahiliyata al jahiliya wa islami da musulunci ja'alahum Allah sai Allah ya sanya su bi hadhihi al martabata a wannan martaba duna gairihim banda wani su fi ulul qarabat cikin ma'abuta kusanci an nasabu ashe dangane a cikin addinin nan namu al haqiqi na haqiqa huwa nasabul muwasalatu shine danganan saduwa duk wanda kuka fi haɗuwa da shi a hazara kuka fi haɗuwa da shi a wajen Allah shine dan uwanka wannan shine nasabanka wal muwafaqatu wanda kanku ya zo ɗaya da shi alal haqqi akan gaskiya wannan shine dan uwanka akbar tabaraka wa ta'ala Allah ya bada labari annal ganimata cewa ganiman nan ta kusa haka za a raba ta yadda kuka ji an raba ta din to wal jihadu asgaru wa akbaru yaki yaki biyu ne akwai karamin yaki akwai babban yaki karamin yaki shine wannan mai kashe kashe da wannan kuɗi da wannan abubuwa wa akbaru babban yaki kuma shine yaki da zuciya kuma shine ka yaki kanka kai zuciya hada ka kama zikirin Allah haka yi ma'arifa wannan shine babban yaki kanka za ka kashe nan ba kafiri za ka kashe ba to shine babban yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce raja'na min al-jihad al-asghar mun dawo daga karamin yaki ila al-jihad al-akbar zuwa babban yaki shi Dainabi ya fitar Yudi ma ya fita a cikin jami'u sagir wannan hadisi Alu sai sahabbai suka ce fa- daga Tabuka fa aka dawo zuwa halar da aka dawo daga Tabuka amma manzo Allah ya ce karamin yaki aka dawo yanzu a shiga babba Alu sai sahabbai suka ce wa ma huwa al-jihad al-akbar ya rasulullahi wanne ne yaki babba din nan قال جهاد النفس يقين زوجيا wal hawa da san rai wa shaytan da shaytani wannan ya fi wannan yakin kafiri kafirin ya kashe ka aljanna zaka tafi amma nafsin kan ta kashe ka hawan san ranka da shaytan ya kashe ka wuta zaka tafi faqatilul jihadi wanda aka kashe a jihadul asgar wannan karamin yaki na takobi shahidin sunansa shahidi wa qatilul jihadul akbari wanda aka kashe a cikin babban yakin nan kuwa da zikiri da waye aka kashe ta har ya gane la ilaha illallah wannan sunansa siddiqi wa siddiquna siddiqai fa kafan foka shuhada sun sama suka da wayannan shahidai bi dalili saboda dalilin minan nabiyina wa siddiqina Allah yake siddiqai sannan wa shuhada'i sannan shahidai wa salihina da salihai To kazalika yanda ka ji ganima a ƙaramin yakin nan yanda ake raba ta maganin su ijtihadul akbari to haka ma a babban yaki din nan duk abin da kuka ribato shi ga yanda za ku raba shi fa inna lillahi kuma sahu Allah yana da kai cikin biyar din sa hadha bin nazari idan muka kalli ilal kawasi zuwa kasawa muminai fa ma gani muminan dini abinda kasawa suka ribata na daga addini an shi kuma wani karatu kuma ko abin da ka sawa muminai shi mumini kuma abin da ya ribata na daga addini abu guda biyar ne rukunan nan na addini wa dinu alakan ta arkani addinin nan namu yana da rukunai guda biyar at-tauhidu kai da Allah billahi tabaraka wa ta'ala sai sallah sai azzaka sai azumi sai haji to yanzu rabon Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wayannan kaso guda biyar na muminai tauhidi wal baki guda hudun kuma al-aqsam al-arba'atu amal al-jawarihi yanzu shi Allah rabanta guda ɗaya sai mumini ya bawa zuciya tauhidi kuma can wajen zuciya za a yi kalin layi kuma ga kowalin rasulu ko da kuma ragowar guda biyar sai a ba mayaka duk da baki ɗaya hannayensa ƙafafuwansa kaza kaza kaza sallah da azumi da zakka da wasu a raba wa wato alkalai da wari salli zul qurba sai a bawa makusanta wal yatama wal masakin wa bil sabili wa hadha fi halqil khawasi wannan cikin haƙƙin mu'minin amma fi haƙƙi fi haƙƙi kawasil kawasi amma cikin hakkin arifai Allah ya sanya mu a cikin su wa alamu anna ma ganinki ku arifai ku san duk abin da kuka ribata inda jihadul akbar nan ga ma'arifan ku ba'da al-fana'i bayan kun yi fana'i wal wusul ila al-hadrat kun tabi zuwa hadaran Allah min al-mushahadat da kun yi wato mushahada da Allah wal asrar kun samu asraran ubangiji wal haqa'iq da haqiqo duk kun samu ga raqa'iq ga daqa'iq ga mazahiri ga hadaratul kamsu ga nisabu ga waye duk kun samu duk da baki da sai a zo a raba ganima ta kuma a yawa yau za a raba ganima ta abi fa anna lillahi kuma sahu to sai a raba gida biyar dai kashi na farko shine na Allah tabaraka wa ta'ala kusumun minhu lillahi na Allah ne la tumshi la abadan kaka faɗe shi wannan duk da baki da hadaratul zati ne wannan kaka faɗe shi kashi bu asrar rububiyyati ta nan aka san mutum ya zo ya faɗi a turaren halaran Allah mutum ya zo ya faɗi ma'arifa a gaban mahajubai a shaddu inda Allah min al-haram ya fi kowace haram mutum ya zo ya dinga faɗan ma'arifa a gaban waɗanda ba sani ba ya fi kowace haram inna lillahi kuma sau wannan na Allah ne kai ya sake faɗa haidai tsakanin da Allah wannan ba a faɗa ko ƙurba ko ya kama ko masakinu ko ibnu sabilu duk ba a ba su wannan wannan tsakaninka da Allah ne tabaraka wa ta'ala dan haka faɗin sirrin rububiyya mutum ya dinga faɗar tarbiyya a gaban jama'a wannan wato wato ya fi kowane irin haram la kalama fi hadal qasmi ba rabo ba magana cikin wannan rabo abadan a abada ya ishi al-abdu bawa zai rayu da shi ne baina huwa baina rabbihi tsakaninsa da ubangijinsa wa baina huwa baina nabihi da tsakaninsa da ubangijinsa da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama wala ya takallamu bi hadha abadan ba zai faɗi wannan ba ko kaga abubuwan nan da aka samu ai ba su faɗa ba wal aqsamul zakiyati shaura kuma na daga wato ragowa albaki ya ci zaure turba sauran kuma karkatan ma'arifofin kuma wannan kuma a ba makusanta al'iswanu su ne yan uwa cikin Allah fillahi asadiki na masu gaskiya to ka iya rike hannunsu kuma a hira cikin Allah kuma a haura da su mazafiri kuma wayannan masu gaskiya an ka kane gaskiya shi kuma a dan ba shi wani abu shi kuma a ciki shikenan a ba shi wani abu a ba shi mazafiri shi kuma a ciki saboda yana da gaskiya to hadithu sai ka ɗan yi magana da su bi juz'in min hadal ilmi ta ɗan wani ɓangare na wannan ilimi wanda za su iya wal yatama marayu kuma a talabatu masu neman lamarin Allah mata mushidhu shehun su ya mutu ko kuwa inda shehun su ya tsaya da su nan matakin farko din nan aka tsaya da su to wannan su kuma marayu ne ka gani shikenan to wannan ba laifi a iya rike hannun su ma a ba su wani taso kuma su Allah sai a kama hannu sai a hawar da su duk gaba ki da mushidhu shehun su ya mutu قبل أن يصلوا إلى الكمال تند ما نم بس حديث زوا كمالا ما هم اللي كما وانا سنة ملايوة أشكين أهل الله fi dariqil jihadil akbar a hanyar jihadin nan babba fi dihin isma sai ka dan ba su rabo iya karfin su wal masakin sai miskinai al muridina sadiqina muridai masu gaskiya allazina rafadu dunya da suka karkade duniya wa sallabul iradata suka bar nufin su zuwa lamarin Allah to su ma wa'annan in ka gane mutum Allah yake so yana nufin alheri shi ma a rike hannunsa wannan shehi ya rike hannunsa wa bin sabili sai dan tafarki al-itwanu sune shauran yan uwan na shauran dabi'u kuma billahi cikin Allah min shakka turbi na shauran dabi'u ya juluna wanda suke kewayawa sun ne cikin garuruwa li ziyarat ahlillahi dan ziyara yan ma'abota Allah to lahun juzu'un min hadha fa iya kama hannunsa har su samu wato matakin nan na farko sai a kare su nan hadha ne hayatul akabir da ba nan da iya sun ta iya gane matakin nan na farko tun da hiya ganima to wannan ita ce ganima gashi nan cikin mutanen Allah ma shefu ya raba fa anna lillahi kumusahu kaso ɗaya cikin biyar dai na Allah ne walin rasuli na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wani zul qurba na makusanta ne wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa bil sabili da wato yan tafarki in kuntum in kun kasance amantum billahi yadda da wannan rabo in kun imani da Allah fa'alamu zalika ku san wannan wa ma anzalna da abinda muka sauka ala abdina abu sabawa mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al mala'ikati wal ayati na daga mala'iku da ayoyi ai sun ga abin mamaki irin wannan abu da ya sauka ranar badar yawmal qur'ani ranar bambance tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin kafiri da musulmi yawa badar shine ranar badar alfariki badar din nan wanda ta bambance bainal haqqi tsakanin gaskiya wal batil da barna yawmal taqal jam'ani shine ranar da jama'u guda biyu المسلمون المسلمين والكفار كافرين suka haɗu wallahu ala kulli shay'in qadir Allahu Allahu ubangiji wallahu ubangiji ala kulli shay'in abu sako ne abu qadir mai iko ne wa min yana daga cikin ikon Allah na farukun taimakon ku yau mabadin ranar badar ma'akillatukum tare da karancin ku wa hazimatihim da karya kafirai ma a kasaratihim tare da yawan su idan tun bil qudwati tuni wa hum bil qudwati uswe wa rakbu asfala minkum in an tunku suna fayayin da ku ka'inuna kun yi sansanin ku bil udwati duniya a gaba ta kusa da madina urba wato ta kusa minal madina na daga madina ko kuna jihar hanyar madina aljanibul wadi wato gaban wato fari fari din nan wahum su kuma kafirai sun yi rundunar su bil udwatul uswa a gaba ta nesa wadda take hanyar maka warrakabu ayarin da kuka zo kuke nema fataucin da kuke nema kuma al'iru wannan karanta din bi makani shi kuma yana kasan ku asfala minku shi kuma yana kasan ku min mayalil bahar shi kuma ya kama hanyar teku abu safiyan ya bi bakin teku shi kuma ya buɗe shi walau sawa'attum laktalartum silmi a da alkawari kuka yi da ku da nafiru dinnan da ku da rundunan kuka ce a haɗa a nan waje an tun ku wan nafiru da runduna dinnan lilkitali da yaƙi kuka ce za a haɗa a wannan waje laktalartum da kun saba silmi ya da cikin alkawarin nan wani ya zo wani bai zo ba walakin walakin liyaqdi Allahu amran kana maqula walakin jama'akum Allah sai dai Allah ya haɗa ku da ku da rundunar da gairi ni adin ba tare da alkawarin za a haɗu ba ya tafi Allah dan Allah ya hukunta amra lamari kana maqulan wato abun hukuntawa fi ilmi abun aikatawa ne fi ilmi a cikin wato ilmin Allah wa huwa nasarul islam shine Allah ya taimaki musulunci wa mahawul kubri shine Allah ya shafe kafirci fa Allah zalika Allah ya aikata wannan dan menene ya halika man halaka an bayyinati wa ya haye man hayya an bayyina Allah tabaraka wa ta'ala ya aika wannan ne ya halika domin ya kafura ya kafurta man halaka wanda ya kafurta an bayyana tin abu ta hujja ya san kafiri ne shi kan tagariya ya san kuma ba shi da wata hujja ai ba da hujjatin zahiratun bayan hujja a san riga ta kamar alai ta tashi a kansa wa huwa nasrul mu'mina ga Allah ya taimaki musulmai yan kaɗan ma'a killatin tare da karancin su alal jaishil kafir abu sadullah mai girma waya haya mumin shi kuma mumini ya imani ya rayu man hayya wanda ya imani ala bayyinati shi ma abu sahujja shi ma da yau gashi ya gani kurukuru ya san Allah samu mene kuma Allah mai taimakon su ne wa inna Allaha la sami'un ali Allah ne shi ne ga batutuwan ku alimun masani ne iz- masani ne da ku إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو ريكهم كثيرا لفشلتم ولو تنازعتم في الأمر in yari in yari ka humu Allah ka tuna yayin da Allah yake nuna ma kafiran nan in yari ka humu Allah yayin da Allah yake nuna ma kafiran nan fi manamika a cikin baccinka Allah ya nuna manzo Allah su a cikin baccinsa kalilan ya nuna ma su yan kaɗan ne ra'ar rasulu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga dai shal bukhari din na kafiran wa hum nawa 70 ba su jama 70 ba haka Allah ya nuna manzon Allah fa akbara bi zalika manzon Allah ya bawa musulmin labari fasudu suke farin ciki wala waraka hum kasira da Allah ya nuna ma su rinjina ne su wajen dubu la fashiltu la jabuntun da kun yi ragwanta da ba ku iya yakar su ba wala tanaza'atu da istanabtun kun yi jayayya cewa a yakin ne ko ka ayi al'amuru a cikin lamarin walakin sallaha sallam sai dai Allah ya kubutar da ku Allah ya kiyaye sai Allah ya nuna muku su yan kaɗan ne duk gaba ki sallama kun Allah ya kubutar da ku min alfashadi na daga wato ragwanta din nan wata nazu da jayayya din nan innahu alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da kirji ta koyo lima fil qulubi da abin da yake cikin zuciya wa idh yurikumuhum idh taqaltum fi a'yunikum qalilan wa yukallilukum fi a'yunihim yaqdi Allahu amran kana maqula wa idrikumuhu ku ma ku tuna yanda Allah yake nuna wa kafiran ku yake nuna muku ɗan wayansu ɗan kaɗan ne cikin cokali ne ayyuhal mu'minuna ya ku mu'mine ku Allah yana nuna muku kafiran ɗan wayansu ɗan kaɗan ne cikin cokali su ma Allah yana nuna muku ku ɗan wayansu ɗan kaɗan ne idan ka ɗauki yayin da kuka haɗu bi ayyunukum a cikin idan tunan ku kalilan kuka gan su ɗan kaɗan na hawa saba'ina aidan au mi'atin ko ɗari wa hum alfun ga su dubu litaqaddumu alaihim dan ku gabata akan su ku ji tsoro wa yuqallilukum kuma Allah ya dinga karanta ku bi ayunin a idan dinan su wa yuqallil wa yuqallilul mu'minina Allah ya dinga karanta mu'minai aidan fi ayunil kufara idan kafirai falan maltahama amma yayin da suka tafuda yaki kuma ya kaure arahum iyahu sai Allah ya nuna kafiran nan ashe musulman nan musulmai sun nan kasuma guda biyu kama fi ali imrana kamar yadda ya zo a surat ali imrana lamma ta kamalu hakikati yayin da suka haɗu gaba da gaba da alkufara sai kafiran suka ga annal musulmi na musulman nan bi ifa adadihim sun ninka adadin su Allah ya wannan ne da ya kabbi Allah amran dan Allah ya hukunta lamari kana makulan abin aikatawa wa ila Allah wa ila Allahi turja'ul umur tamirul umur lamurura duk zuwa ga Allah ne za ta koma ila Allah tabaraka wa ta'ala hadihi wannan ita ce kissa ita ce kissa badar a takaice to mu ji kissa badar a takaice alhamdulillah Bazar kubra.
ثم غزوة بدر الكبرى Sannan yakin badar babba ana ce mata babba وهو يوم الفرقان ita yau- wato ita ranar badar din nan ita ake ce mata ranar rarrabe karya da gaskiya الذي أعز الله فيه الإسلام ita ce ranar da Allah ya ɗaukaka musulunci a cikinta وأعانه ya aiki ya ɗaukaka wato masu yin musuluncin ma وأذل فيه الشرك a wannan rana Allah ya kaskantar da mushrik- shirka din tara Allah da wani وأعانه a wannan rana Allah ya wato kaskantar da masu tara Allah da wani ma وأكثر عدد المسلمين Allah ya taimaki musulmai tare da karancin adadinsu وكثرة المشركين kuma tare da yawan kafirai مع ما كانوا فيه من الخوارج tare da abin da kafirai suke ciki na daga sawabigil hadidu wato sun ɗaura kayan yaƙi ga kwalkwali ga wato silke ga rigar ƙarfe ga makamai والقدة wato da shiri kuma kamilatin cikakkiya والقيون المصومة ga dawakan zage duk an zo da su والخيلاء ga, الزائدة ga takama wata ta wuce wato wuri ولذلك sabida haka امتنع in kanna Allah Allah Allah yake wa mu'minai gori da taimakon da ya musu a ranar Badar kuma sun tantance a yi musu gori بقوله تعالى da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ولقد نصركم الله bi badarin wa antum azilla wallahi Allah ya taimake ku a Badar kuna kaskantattu وقد كانت هذه الغزوة wannan yaki ta Badar ta kasance أعظم غزوات ita ce mafi girman yakukuwan musulunci duk gaba ɗaya duka za ka ji ba wani mutane da yawa aka kashe ba amma dai ita ce wato tsiron da aka shuka wato dukkanin wata nasara ta musulmi ta faru منها domin daga wannan yaki ne كان ظهوره wato musulunci ya bayyana وبعد وقوعها bayan wannan yaki ya faru أشرك على الآفاق nuruhu sai hasken musulunci ya yaɗu kuma a wato duk sasani yahudawa kuma suka ji tsoro suka ce wannan shine annabin da a taura ta faɗa وكان خروجهم يوم السبت fitowar musulmi ya zamanto ranar asabar ne اثنتي عشرة كلب min ramadana kwana goma sha biyu da ya shige na ramadana ranar annabi ya fito shi da jama'ansa على رأس تسعة ashara shaharan wato akan wata goma sha tara na daga hijira shaya dama shekara ta biyu ne wato abu sakan wata goma sha tara na daga hijira mutanen madina ma suka fito da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba taɓa fitowa da shi kafin wannan ba dan alkawarin da aka yi da su za su tara annabi a cikin gida ba a waje ba wato ƙididdigar da inda suka fito da annabi mutum ɗari uku ne da tamanin da biyar amma ragowan waɗanda suka yi yaƙi su ɗari uku ne da sha uku ragowan su kuma ba su yaƙi ba annabi ya sa su cikin waɗansu shagulgula amma ya raba ganima da su bisa amini ya raba ganima da su kuma ya shigar da su cikin lada yana daga cikin su wato yana daga cikin su shine Usman ibn Affan manzo Allah ya bashi yana jiya matarsa ita ce ɗan manzon Allah sai da ruqayyatu فكانوا كمن هدرها sai suka zamanto kaman wanda ya zo yakin ne وكان معهم ثلاثة أفراد su musulmi suna da doki guda uku بالمكداد mikidadi yana da doki والزبير zubairu ma yana da doki wa marsadil ganawi marsadil ganawi ma yana da doki dokunan da suke cikin rundunar musulmi kenan وكان معهم سبعون بعيرا suna da raƙumi saba'in أما المشركون amma mushrikai da suka fito su kuwa فكانوا ألفا su mutum dubu ne ومعهم مئة فرس suna da dawakan zage guda ɗari وسبعمائة ba'irin da raƙumi ɗari bakwai وكان قتالهم yakin su da musulmi da kafiran yakin badar ya zamo يوم الجمعة an yi shi ne ranar juma'a لسبع لسبع عشرة كلب kanar min ramadana kwana goma sha bakwai da ta shige ta ramadana وكان كنت صلى الله عليه وسلم kusan manzon Allah ta kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance بك- بكسب التعرج li'iru quraishin dan ya tare wato matakan quraishawa ne الهاجمة من الشام wadda ta dawo daga sham في قاتلة azimatin cikin fatake mai girma فيها أقوال قريش akwai dukiyoyin quraishawa duk gaba ɗaya a ciki وعليها أبو سفيان shugaban tafiyar shine Abu Sufyana في ثلاثين راكبا akwai wato mahaya guda talatin yan gadi guda talatin فلما بلغ صلى الله عليه وسلم bi ashabihin rauha'a yayin da manzo Allah ya zo waje da ake ce masa rauha'a shi da sahabbansa أتاه الخبر sai labari ya zo masa لمسير قريش to ga Qurayshawa nan ma sun fito ليمنعوا عن إيرهم dan su zo su tare wato fatakan su فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه sai manzo Allah ya shawarci sahabbansa وقال yace da su إن الله wa ubangiji madaukakin sarki وعدكم إلى طائفتين ya yi muku alkawarin zai ba ku ɗayan cikin jama'an nan guda biyu ko فقيلوا ko dai ya ba ku fataken nan وإما قريش ko ku ya ba ku rundunan nan wanne kuka gani فقام أبو بكر yadda na abubakar ya tashi فقال ya bafi magana ya فأعفنا kyautata ثم قام عمر sannan umar ma ya tashi ya فقال faɗi magana ya فأعفنا kyautata ثم قام الانسداد sannan mikidadi bin amrin ya tashi فقال sai yake يا رسول الله ya ma'aikin Allah أنت لما أمرك الله tafi cikin abin da Allah ya hore ka da shi ونحن معك wallahi muna tare da kai والله لا نقول لك wallahi mun rantse da Allah la na laka ba za mu gaya maka ba كما قالت بنو إسرائيل لموسى kamar yadda bani Isra'ila suka gaya wa Musa اذهب أنت وربك فقاتلا suka ce da Musa tafi kai da ubangijin naka ku je ku yaki إنا هناك ka gan mu nan muna nan a zaune ba za mu tashi ba ولكن اذهب أنت وربك mu ko ba za mu فقاتلا faɗa haka ba mu je sai dai mu ce to tafi kai da ubangijin ka ku yaki إنا معكما mu nuna mu ma za mu yaki tare da ku وهو الذي بعثك بالحق ya rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya لو شرك بنا إلى برك الإماد da za ka tafi da mu zuwa wuri da ake ce masa barkil gamadi يعني مدينة الهوى yana nufin ƙasar habasha saboda ƙarfin yakin ta فجالدنا معك wallahi da mun yi dauriya tare da kai من دونه sai mun je wannan wajen حتى تخلطه har sai ka ishi wannan wajen وقال صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace خيرا ka faɗi alheri ودعا له manzo Allah ya yi masa addu'a ثم قال عليه الصلاة والسلام sannan manzo Allah mai tsaya da aminta Allah tabbata a gare shi yake أيها الناس ya ku mutane فإنما يريد الأنصار shi dai annabi mutanen Madina yake nufi domin abin da yasa yake nufin mutanen Madina ba a yi alkawari za su kai- za su kare masa a waje ba abin da aka yi alkawari za su kare ma a gida to kuma yanzu gashi ya ɗauko su har ya yi tafiya wajen kilomita ɗari da hamsin da su to za ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashiru alayya fi min ishara ce shi mutanen Madina yake nufi to فقال له سعد بن معاذ sai sa'adu ɗan ma'azu shi sa'adu ɗan ma'azu a cikin mutanen madina kamar sai na abubakar ne a cikin mutanen maka sai ya ce da shi والله na rantse da Allah لكأنك ni تريد dai na ga ko mu kake nufi ne ya rasulallahi قال sai manzo Allah ya ce أجل ƙwarai kuwa ku nake so in ji me za ku ce dan haƙƙin ku ne قال سعد sai sa'adu ya ce قد آمنا بك ai mun yi imani da kai وصدقنا ai mun gaskata ka وشهدنا mun kuma shaida أن ما جئت duk به abin da ka zo da shi هو الحق shi ne gaskiya وأعطيناك ala أجازا zalika uhudan mun baka alƙawarin mu akan wannan da ومواثيقنا wato ƙarfin alƙawarin mu dai على السمع a والطاعة fusafi abin da ka faɗa za mu ci kuma za mu bi قم يا رسول tafiya na الله aikin Allah بما أردت cikin duk abin da kake so tafi ووالذي بعثك na بالحق rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya لو استعرضت بنا da za ka kutsa da mu هذا البحر cikin wannan tekun maliya din nan فكته mu ga ka kutsa shi فقدنا wallahi mu ma sai mu kutsa tare da kai duk a mutu gaba ɗaya ما تكلف إلا رجل wallahi wani mutum guda ɗaya ba zai ji tsoro ya ƙi faɗawa ba ما نكره Wa- ba ma kin ba ma jin tsoro أن لقاء ba عدونا haɗu da maƙiyinmu وإنا mu نسرور fa da ka gan mu nan masu haƙuri ne wajen yaƙi ina na ana ta wannan alfahari cikin gaskiya ko mu fa da ka gan mu nan masu haƙuri ne inda alharbi wajen yaƙi صدق عند masu اللقاء gaskiya ne in aka gwabza ba ma gudu mu da ka gan mu nan ولعل الله kila ma Allah ya kawo wannan yaƙi ne يريك dan النار ya nuna ma mu suwaye ansarin nan dan ya nuna ma mu ما تكره ما ما تكره به ai loka abin da idan ka za ta yi sanyi ka san dai kana tare da jarumai فسرنا على بركة الله duka mu abu da تعالى.
albarkar ubangiji madaukakin sarki فسر عليه الصلاة sai manzo Allah ya yi minna sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi minna dama su yake so ya ji abin da za su fara dama hakkin su ne saboda a makka da aka yi wato bai'a- bai'atul akabatu din nan wato aka yi wannan mubaya'a amma sun yi mubaya'a za su kare manzon Allah a cikin gidansu duk abin da ya zo manzon Allah sai abin da ya halaka sai ya halaka iyalinsu da kuɗin su ne sannan zai iya kafa annabi amma ba a yi sun an fito waje ba yanzu ga manzon Allah ya fito da su hawwaje an yi tafiya ta wajen kilomita wato dubu wato kilomita ɗari da hamsin daga madina zuwa badar kilomita ɗari da hamsin ne daga badar zuwa maka kuma kilomita wajen ɗari biyu da hamsin ne da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake so in an yi alƙawari da abu kai ka tsaya a kai da haka manzo Allah bai matsanta musu manzo Allah yake cewa mutane a yi min shawara ne To yanzu ga shi ya ji abin da mutanen maka su wannan shine kakakin mutanen Madina duka baki daya to shi kenan rasulullah sai manzo Allah aka farin cikar da shi eh farin ciki sallallahu alaihi wa sallama bi kauli sa'adin da fadin sa'adu ونشده kuma ذلك kuma wannan ya sa manzon Allah kuma ya zabura ثم قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace سيروا على بركة kai mu tashi الله duk gaba ɗaya ku tafi تعالى.
abu da albarka Allah ai mu zani nasara وأبشروا sai mu ujiza kuma ta motsa manzon Allah yace ke jin ma ku yi bishara فإن الله ubangiji tabaraka wa ta'ala قد وعدني in ga ta'ifa dai Allah ya mun alƙawarin dai sai na kama ɗaya jama'an nan guda biyu ko dai in kama fataken nan ko ko in kama rundunan nan gaba ɗaya والله لك عني انظر انظر الآن na rantse da Allah laka anni kai ka ce ni anzur al'ana ina gani yanzu yanzu nan duk da ba a ba a ma kwana ba ma ba a ma zo wajen yakin ba amma kamar ina gani إلى مكاره القول inda za a kayar da mutanen kowa inda za a kashe shi gashi ina gani sallallahu alaihi wa sallam kuma jiya faɗin da za a kashe kowa za a kashe abu jahil a nan za a kashe utubatu a nan za a kashe shaifatu a nan haka manzon Allah ya dinga nuna sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda manzon Allah ya nuna za a kashe shi ba wanda ya tsallake nan inda annabi ya nuna din nan sallallahu alaihi wasallam kaga ashe na haka duk karatukan da ya bayyana ya gabu yanda dai duk aka faɗa din nan Allah ya sanar da manzon Allah wannan duk gaba kida dan ba wanda ya san waye zai mutu gobe sai Allah sallallahu alaihi wasallam ko to Allah ya sanar da manzon sai Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya sanar da manzo Allah duk gashi yanzu ya faɗi duk inda za a kayar da kafira a karkashe su Mhm.
فما تأتوها wallahi ba kafirin da ya tsallake inda annabi ya nuna nan za a kashe shi ثم ارتعد صلى الله عليه وسلم wai fa wannan an yi ne ma tun gabanin ba a shiga wajen fagen dagan ba sallallahu alaihi wasallam sumar ta hala sannan manzo Allah ya tashi daga nan rauha a sallallahu alaihi wasallama ya ya je ƙariban kusa من بدر daga badar وترك قريشا ya ƙala ƙuraishawa بالقدوة القصوى a gaɓa mafi nisa hanyar Mas- makka وبني له صلى الله عليه وسلم a rishon aka gina masa ‘yan rumfa وكان فيه sai ya zamanto a cikinsa ثم خرج عتبة بن ربيعة To shi kenan, hako mutanen maka suka zo kuma har gari ya waye ranar Juma'a. A aka yi sahu da sahu ga annabi sallallahu alaihi wasallama da rundunarsa ga kafiran maka da rundunarsa. To wanda ya fara yin fito na fito shine Utubatu وأخوه شيبة da ɗan uwansa Shaibatu وابن الوليد da ɗan Tawalidu. Wayannan mutanen gida ɗaya su suka fara fitowa ودعوين لمبارك رزتي suka ce a yi fito na fito a fara ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya fito. Da Utubatu da ɗan uwansa eh, Utubatu bin Rabi'a da ɗan uwansa Shegatu bin Rabi'a da ɗansa Walid bin Rabi'a su suka fara fitowa. Suka suka ce a- a a yi fito na fito a fara mubaraza haka ake yaki. Kafin a fara kaurewa duk ga baki ɗaya sadaukai wanda ya ji da kansa sai ya fito ya ce to ga na fito wani mai ji da kansa a fito haka za a tsara musu gaba wanda zai taimake su. A sai ɗaya ya kashe ɗaya. To shi kenan. sannan kuma an gaji da wannan kuma sannan kuma komanda ce kai a auna sai ma duk da baki da wayannan guda uku suka fito وخرج إليهم فدية من الأنصار sai wayansu samari mutanen Madina guda uku sai suka fito su tare su فقالوا ما لنا بكم sai mutanen sai mutanen Makka din nan suka ce ku suwaye suka ce ni mu ne mutanen Madina suka ce ba ruwan mu da ku mu ɗan uwanmu muke so su fito Muhammad ya fito mana da ɗan uwanmu ثم خرج إليهم sai ya fita zuwa gare su بأمر رسول الله da lamarin manzon صلى Allah sallallahu alaihi wasallama tun da gida ɗaya ne wa'annan su da kutubatu da shaibatu da walidu gidayen abdushamsu ne jigogin abdushamsu ne to yanzu kuma manzon Allah sai ya kira wa ƴaƴan hashim da abdushamsu da muttalibi da hashimu da waye duk- duk baban su abdulmanafin duk gaba ɗaya sai manzon Allah ya kira ƴaƴan hashim tun daga ƴaƴan abdushamsu su fito to ƴaƴan hashimu su fito ƴaƴan gida ɗaya duk su gwamza tsakanin su tun da sun ce ƴan wansu ke kira to sai manzon Allah ya kirawo عبيدة بن الحارث sai ya kira Ubaidatu ɗan Harisu ɗan Abdulmuttalibi وحمزة da Hamzatu ɗan Abdulmuttalibi وعلي da Aliyu ɗan Abi Ɗalibin waɗannan duk a Banu Hashimu ne yanzu Banu Hashimu za su gwabza da Abdushamsu.
فضارب حمزة شيبة Shi Hamzatu sai ya kari Shaibatu فقتله take a nan ya kashe shi.
وضارب علي الوليد Sai ina Ali kuma ya kari Walidu take فقتله a nan ya kashe shi.
واختلف بين عبيدة وعتبة Da tsakanin Ubaidatu da Utubatu duk tsofaffi ne su fa sai suka yi saɓani barbata ni duka biyu a tsakaninsu.
فأسكن كل منهما سايبه kowanne ɗayansu ya kwantar da ɗayansa baya motsi duk su biyu sai suka yi raga su kuma wa'annan guda biyu kowanne ɗayansu baya iya motsi وقال حمزة da hamzatu wa aliyu da aliyu على عتبة sai suka karkata wajen kutubatu suka kashe shi su biyun فقتله sai suka kashe shi وهجم على عبيدة suka ɗauko ubaidata suka kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama واستشهد بعد ذلك sai ya rasu bayan wannan من تلك الجهات daga wannan rauni da ya same shi رضي الله عنه Allah ya kare yadda a gare shi ثم تزاحم الناس to shikenan fa sai aka yi fito na fito ولنا بعدون من بعد ba'arin runduna ya kusanta da ba'ari رسول الله صلى الله Manzo Allah sallallahu alaihi عليه وسلم wa sallama yana rumfan nan yayi sujada yana kai wa Allah magiya وما هو أبو بكر yana tare da sayyidina Abubakar
فقال da kasu biyu kawai وهو يناشد manzo ربه Allah yana wa ubangijinsa magiya ووعده yana neman Allah ya cika masa abin da ya alkawarta masa ya san ku Allah zai cika masa amma kuma in aka gigice kuma sai ga kuma mutum ya gigice kuma yana ta magiya yana ta magiya sallallahu alaihi wa sallam ويقول ga abin da yake cewa اللهم إن تهلك هذه Ya Ubangiji in ka halaka waɗannan jama'a من أهل الإيمان masu imanin nan na yau ɗan ɗari uku da goma sha uku nan in ka halaka su Allah فلا تقبل to ba za a ƙara bauta ma akan ƙasa ba. In kana so ka a ƙara bauta ma akan ƙasa to ka halaka su ga su nan.
فلما نزل صلى الله عليه Allah وسلم Allah tabaraka wa ta'ala zai ta zai tabo bawansa zai ta yana son wannan Allah tabaraka wa inna Allah yuhibbu an awliyaihi hatta tabdu da wajibahu ko Allah ya kan yi wa waliyansa dariya Allah yana so ya tabo bawansa ya tabo bawansa har da ya dan fito wani abu tabaraka wa ta'ala to da haka aka tabo annabi Musa ko ita in yi illa fitina suka tujillu bi amal yau ba fitina ta haka ce kenan ba to ga dukkan malan nan ta manzo Allah sai yau ranar fata ga tunan an tabo shi ga abin da yake faɗa sallallahu alaihi wa sallama dukkan nan ta haka in tuzi hadhihi al-isabata Allah in ka halaka wannan jama'u yin ahlul imani ɗan imani din nan yau ma yau dai fala tu ubatu bil ardi ba za a ƙara bauta ma akan ƙasa ba ha abadan abada ولما نزل صلى الله عليه وسلم yayin da manzon Allah ya duba كثرة المشركين yawan kafiran nan وقلة da المسلمين kadancin musulmi din nan قام sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi to wani ne ma ya haka ne ba a da salatul fatiha yaki ne mai daɗi yaki ne da Allah ya tabbaki wato musulunci ya tabbaki man da Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah suna kaɗan har yau musulunci da wannan yaki yake alfahari har yau kuma kafirai suna bin wannan yaki a jikin su a kawo musu da alkhairi a jihar salatin fati الحمد لله رب العالمين